من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي لنا ب ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا وهو الذي قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لا cikin bayanin wannan maganar yini da dare aka ce wani bawan Allah wali ya shekaru yana ibada bai yi bacci ba har shekara talatin sai gangadi ya kama shi wata rana cikin gangadin shi sai mahulikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ashe haka bacci yake da amfani fasarar la da hulmi hirabahu illa wa indahu wisada yuridu nawma liyaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ya donga shiga mihrabi da filo saboda ya kwanta ya bacci dan kwaɗayin ya mulkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in dai bacci ya zamo ana yi a ga manzo Allah a cikin shi to kenan fa nawmu khairun ashe bacci shi ma alkhairi ne wa min adabin naum yana daga ladubban shari'a na bacci annal insana yadhkurullah akhir ma yadhkur mutum in ya kwanta ƙarshen abun da zai faɗi da bakin shi shine yin zikirin Allah wa idan tabaha yadhkurullah awwal ma yadhkur in ya falka abun da zai fara da bakin shine zikirin Allah wannan ladabin bacci ne a shari'a bayan ka gama da abin da kai ka kwanta kana kwancen ƙarshen abin da za ka faɗa shine kai zikiri kuma ko cikin baccin da ka farka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al azim sai ka juya kwanciya kuma ce in ka koma ka halka kuma za ka yi wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to za ka samu fadalar cewa ba kai baccin dare ba ka kwana raya dare kana qiyamul layli waradat azkarun lin-nawmi zikirorin da ake yi bayan an kwanta kwana sun zo idza awal insanu ila firashihi idan mutum ya kwanta shi ne ya taro zuwa ga shimfiɗa shi ya ne kwanciya to shi kenan an ce ga wannan ka karanta ko ka karanta wannan ko ka karanta wannan shi dai manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamo ya kara suratul ikhlasi wal mu'awwidhataini yana karanta qul huwallahu da birabbil falaq da birabbin nasi sanda ya kwanta karshen abin da zai kenan a kwanci sannan bace dokai wai za su kaza kuma da ya falka zakar Allah ta'ala zai ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan namal insanu idan mutum ya bacci a kadan shedar salasa uqadin ala qalbihi shedan na zuwa ya kulle kulle guda uku ga zuciya ta idan sai kaza in ya falka wa zakarallah ya zikira Allah in halat uqdatu sai kulli guda ya kwanci wa iza tawadda in yaje ya alalla in halat uqdatu sai kuma wani kulli guda ya kwance kulli biyu kenan wa in salla raka'atayn in halat uqdatun in yi ta ya salla raka'a biyu sai kulli na uku ya walwale shi kenan ya rabu da shedan fa yasbahu da shedan sai waye gari yana mai nishadi qabilan lil khair yana mai karba alkhairi ga zuciya sai zai ta aikata alkhairi wa idan taba'in ku ya falka wa lam yadhkurillaha bai zikiri ba wa lam yatawadda bai alalla ba wa lam yusalli bai salla ba baqi al-uqad fi qalbihi sai kullu kullun nan su zu a zuciya ta fa yasbihu kaslana sai waye gari yana rago ghayra da shidin li abal alkhairi yana marar nishadi ga ayyukan alkhairi to da ka da ka tashi kai zikirin Allah kai alallah kai sallah raka'a biyu waja'alan nahara lushuran kuma Allah ya sa yini lokacin da za a wasu cikin ƙasa ana neman arzikin Allah da abin da ba shi ba wa huwa alladhi arsala ar-riyaha nushuran bayna yaday rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa huwa ubangiji shine allazi arsalar riyaha wanda ya aiko ko ya sako iskoki ba iska wanga da iskoki aljannu ba a iska dai jama'a dai jam'in shi arriya iskoki da yawa ko kuma iskoki mabambanta ko a ce iska mabambanci ya zama da yawa kenan ko iska mai yawa amma an ce iskoki ya zama kenan nau'o'a da yawa nushuran sakowa za a sako su mutafarriqatan mai rarrabuwa quddamal maqdar shine bayyane da rahmati gaban rahama Allah menene rahama Allah shine ruwa kamin ruwa su sauko za a koro iska wanda ka koro hadari ya kai shi inda ake bukata kuma ya barbar shi da zai zo ya ruwa yadda Allah ya hukunta al'aryahu in an ce al'aryahu su al'aryahu iska da yawa ko nau'o'ansu allati ta suƙul amtar inna Allah arsalaha ilaina Allah shi ke aiko iska ya koro girgije ya zo ya mana ruwa inda Allah ke bukata وعادة الله العادة الله كلما ذكر الرياح في القرآن بالجمع كويوش يتشي إسكا دا جمع الريح إسكا قدا الرياح إسكوكي ديوا فددوك الله ياهد إسكا دا جمع فهي للرحمة تو رحمة وبالإفراد فهي للعذاب ينكو يتشي الريح إسكا إتكا دي مفردي to in Allah ya so ku azaba ce za a yi arriyahu kaga riyahu iskoki ya ce ya ko su lawaqiha suna barbaran itace masu zuwa su ruwa sannan ce wal mursalati ya ce wal zariyati ya ce wal nashirati nashara kullu hadhihi riyah riyahul amtar duka wannan iskokin da aka ce su lawaqihu da mursalati da zariyati da nashirati dukansu iskoki ne waɗanda ke tafi tare da ruwa iskoki ne waɗanda ke yin ruwa kaga shi ko ruwa shi da asalin arziki shi da asalin alkhairi li'annar riha domin iska idan kanan lin rahama in ta zamo iska ce ta rahama ta hubbu khafifatan za ta motso da sauki mutafarriqatal ajza'i tana abu rarrabe ba a jaza ɗinta kashi kashi kashi kashi to shine sai a taro wannan a taro wannan a taro wannan sai su haɗu sai su zama rahama su zama ruwa fali haza jumi'ar da haka aka tara ta saboda ba dunkule ba ne wuri guda wai za ka na lil'iqab amma iska in ya zama na azaba ta kunu mujtami'atan quwwatan wahida za ta taru ne wuri guda ta cure ta yi ƙarhi-ƙarhi guda faryahul azab iskoki na azaba za ka zance al'aƙim arrihal aƙim iska mara arziki ko rihin sarsarin iska wanda yake mai tsananin murya ko alƙasif ko al'asif isnani iskoki guda biyu cikin hudun nan ana yanzu ne filbahari a cikin gulbi wasnani guda biyu filbarri a sarari arihul hakim ma ta zarbin shayin a tat alaihi illa ji aladukar rabi arihul hakim da allah ya ce in ta motso ba abin da za ta bari inda ta bi sai ta mai da abin ya rududduge kamar karmami kaga iyakar shi arziki kenan وأنزلنا من السماء من سوكت دماء الروا طهورا أي مدهر من سنك كيوا من السماء دقا جرجي من سوكت دشي لنهي بلدة ميتا كو ميتا به دم راي بوسس قصا دروانا ورسقيه مشاد روانا كأنعاما دبوبي مما خلقنا دقا أبن بك حلتا ibilan raƙumma wa bakaran da shanu wa ganama da tumaki da awaki wa ana siya jamu insanin da mutane ma kasiran da yawa duk muna sha da su da ruwan da aka yi daga girgiji walaƙad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa bi aktharun nasi illa kufura walaƙad sarrafnahu mun sarrafa ruwa bainahum tsakanin mutane liyan zakaru don su wa'azantu liyata zakaru don su tuna su wa'azantu da cewa ya alamu da su sani an alƙadir ala'ihya ilmauta mai ikon raya ala'ihya al'ardi mai ikon raya ƙasa ba da mauta bayan bushe wata ta mutu ƙadirin ala'ihya ilbashar ba da mautihi mai iko ne ga raya mutum bayan mutuwa shi sai haka daji ya bushe kayau amma da an yi raya gobe sai ka kadu ya cire ya yi zakyawa kore shar Allah ya raya shi to wanda ya raya busassan ƙasa ta koma da ranta tana tsiri to yana iya raya mutum bayan ya mutu shine Allah ya ce yana yin haka ya sha da dabbobi da mutane kuma ya jujjuya shi ya sarrafa shi ko cewa za su wa'azanta su gane wanda ka raya ƙasa yana iya raya mutane amma duk da haka fa ba aka sarun nasi sai mafi yawan mutane suka ƙi yin wani abu na kirki illa kufuran sai butulce wa ni'ima Allah jihudan lin ni'ima butulci ga ni'ima ba su gode ma Allah ba ba su ma ɗoka shi ka ruwan ba sai a ce sarfa ta kwana ruwa ba Allah ya kwana ruwa ba sai a gode ma damana bana an yi ruwa damana ka tana da albarka ba ka jan an gode ma Allahn da ya yi ruwa ba a gode ma Allahn da ya yi albarka ga damana kuma ba za a tsaya godiya ga Allah wurin ibada ga Allah kaga can da farkon kaka sai ga ana bukin kalankuwa bukin kalankuwan nan an gode ma Allah an gama damana an zo ga kaka kuma kaka ta yi kyawu za a zo kowane gari ana wannan bukukuwa a yi sati ana kaɗe-kaɗe mata da maza ana shaye-shaye saboda godiya ga damana ba godiya ga Allah ba don godiya ga Allah ba za ka saba ma Allah ba da nuhin ka gode ma ni'imar da in dai ba godiyan maye za ka yi ba ka san maye ya sauka ga gida yaron da an ka tsare an ka tsaye da shi ya nemi hidima kawo mai ruwa da abinci da gyara ɗaki to yanzu ta sai ya ce yaron ka ga iyakan godiyan maye kenan to Allah ya maka ni'ima ya baka lahiya ka zo kuma ka ɗauki ni'imar nan kana saba mishi da ita ka yi ma Allah godiyan mai to suka yi musu ni'imar nan ga Allah hai su kalu mudirna bi nau'i kaza suka ce an muna ruwa da girgije na ruwa ko tauraron ruwa iri kaza sarfa ta yi ruwa ko mai guduma ko sauransu ne man kala mudirna bi nau'i kaza faƙad kafara billahi wa amana bil kaukab wanda aka yi ruwa ya ce sarfa ta yi ruwa to na aji Allah kaga ya kafirce ma Allah kenan ya imani da giragizai su ka ba shi ruwa ba Allah ba idan nazalal matsaru idan ruwan sama suka sauka يقول الله سي الله يتي أصبح من عبادي مؤمن وكافر bayina sun waye gari kashi biyu akwai mumini akwai kafiri da duk aka yi ruwa Allah zai ce to bayi sun kasu kashi biyu akwai muminai akwai kafirai fa amma man qala mutanna bi fadlillahi wa rahmatihi fa huwa mu'minun billahi kafirun bil kawkab wanda yace an muna ruwa da fadala Allah da rahama Allah ya zamo mai imani da Allah mai kafirce ba taurari waɗanda ake dangana ruwa da su gare su wa man qala mutanna bi nau'i kaza fa zalika kafirun billah muminin bilkaukam wanda ya ce an muna ruwa da tauraruwa iri kaza to wanda ya zama ya kafirce ma Allah ya yi imani da taurari waɗanda aka ganin suke yin ruwa walau shi na labasna fi kulli ƙaryacin nazira ba ku mamaki mun aiko annabi guda ga ƙabila guda ko ga yanki guda can sanda ana aiko annabawa wani gare su dai wani yankin su wani kuma dai gwargwado za a aiko wani wuri kuma kaga aiko guda kamar mu sai aka aiko guda tun daga aiko shi har zuwa tashin duniya kuma kabila shi da kowace kabila shi kenan annabi guda tilo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kakkai tsammanin wai abin adda wuya shi yasa muke tsayawa ga guda ko kuma a bamu da lokaci ne isasshe duk ba haka bane haka dai muka so mu aiko annabi guda ya zama shi kenan a gari guda in kuma ƙasa guda ce shi mun ka so in kuma dai menene akwai hikimar da ta samu kai haka nan walau na sha walau shi da Allah ya ce da mun so labasna naziran da mun aiko manzo mai gargadi fi kulli qaryatin a kowane gari ko ma kowace unguwa ko ma kowane gida ya zama akwai wanda yake shine annabi wanda ke gargadi yana karɓa umarni daga Allah law sha Allahu la arsala anbiya'a kasirina da Allah ya so da ya aiko annaba masu yawa kullu qaryatin kullu ƙaryatin laha nabiyun yukhawwifu ahlaha da mun so sai ya zama kowane gari za mu aiko annabin su na musamman da zai donga tsoratar da mutanen wannan alƙarya din walakin li'izzatil anbiya'i qallalamu Allah tabaaraka wa ta'ala amma sunnabawa da daukakar su sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya karantar da su yanki guda a aiko masu annabi guda ƙabilu daban-daban daban-daban duka su marjin su zuwa gare shi ko kuma ƙabila in ita ce aka aiko shi dukkan ƙabilar gabaki ɗaya ya isan masu falau kasuru labtazalu da a ce sun yawa da ya zama sun zama da wani muhimmanci ba su da wata daraja kenan kuma kowace ƙabila za ta koma ta tare gindin annabinta ta wulakanta annabin da ba nata ba bi dalili ma huka saboda dalilin abin da aka haikaitowa anna musa alaihi salatu wassalam annabi musa alaihi salatu wassalam da jira yawman wata rana ya kosa ala qaubihi da mutane ne aksaru alaihi sun yawaita mai aksaru alaihi sun yawaita mai tambayoyi da dora mai nauye-nauye a matsayin shi na annabin su hatta ta iba har ya gaji fata jira minhum sai ya gaji da su wa tabarrama ya kosa da su ai malla min su'alin nasi lahu ya kosa ba yawan tambayoyin mutane gare shi to sai Allah na so ya gwada mai ai a baka kai kaɗe ka sha wannan wahala to girma ne gare ka kai kanka kuma shine biyan bukatar mu mu to amma sai aka yi mai abun aikace fa ba'atha Allahu alfan min al-anbiya fil layl cikin dare sai Allah ya annabi dubu kuma duk ya aiko su su kowa ma suna da annabi ah to ai ubangiji ya hiranka kusa gare ka to dan ya ce faɗa musu wani kaza wani aiki ne ga Allah ba wani aiki bane ga Allah sai ya aiko annabi dubu fasba kullu qabilatin indahum nabiyyun sai zama kowace kabila tana da nata annabi ba ta bukatar na wata kuma ka san ga dan adam da alfahari da kokarin cewa ya hison nashi bisa ga na wani suna cewa yi mugun gatarinka ya hisari ka bani don haka an ce kowa bar gida gida ya bar shi duk wanda ya rena abu ne to mahaukaci ne da haka nan fasba kullu qabilatin indahum nabiyyun sai zama kowace kabila suna da nasu annabi fatafarraqu an Musa ila al-anbiya sai sun kawaci kowa sun kai wurin annabin kabilarsu fa baqiya wahidan sai ya wanzu shi kadai babu kowa tare da shi fa qala sai annabi Musa ce ya rabbi la atiku hada Allah ba da iya daure mu wannan kadaici ni kadai akhadhatul giratu sai kishi ya rike shi kuma dan me za a wace a bar shi a tayurin wasu to da ya gwada mu Allah cewa shi haka ba ta yi mai ba to ko can darasi ne an ka koya mai cewa ka yi haƙuri wahala arziki ta yi hutawa tsiya ba haka ba shi ya ce ba wahala arziki ta yi hutawa tsiya ka daure mai su ya yi ayyusu da yawa a baka kai kadai fa ma ta humallahu jami'an li'izzati musa wa baqiya musa huwa nabi dan da nan gabaki ɗayan su duk Allah sai ya kashe su da ya kashe su annabi musa ya wanzu shi kadai annabi shi kuma haga ya gane darajar da an kai mai na cewa shi kadai kuma wahalan nan ashe ba wahala bace فلهذا تجد أن أعز الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم ذاك سامسيا ما في جرما دبوايا دوكك النباوة شين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبو da girman aikin shi da kuma yawan shi da nau'anto shi duk duniya shi kadai ne kuma da mutane da aljannu kuma hatta shi kiyama Musa lahu nabiyyun fi zamanihi annabi Musa a zamanin shi babu wani annabi in ba shi ba walakin atul anbiya'u ba'dahu sai dai bayan shi an yi annabawa da yawa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah ila al-khalqi ammatan bi khilaf al-anbiya'i qablahu kulluhum mab'uthun ila qaumi faqat fi zamanin makhsusin fi makanin makhsusin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga halitta ga baki daya sabanin annabawan suka zo kahin shi duka annaba suka riga shi a aiko su ne kawai zuwa ga nasu mutane kawai kuma a wani zamani keɓantacce kuma a wani wuri keɓantacce ursula muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila jami'il alamin wa ila al-abad an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga dukkan talikai duk abinda ba Allah ba alamu yake to rabbul alamin to su alamin nan manzo Allah dukkan su annabi ne an aiko shi zuwa gare su sannan kuma wa ilal abad ha abada babu wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shari'atu la tusakh ila akhir dar izzatan li muhammadin sallallahu alaihi wasallam shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a shafe ta har abada saboda girmamawa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam law ata nabiyyun ba'dahu lakana hadha naqsan fi izzati da wani annabi ya zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zamo ragewa ko tawaya ga girma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walau nusikha shar'uhu walau ta'addada al-anbiya'u fi zamanihi ولكن كل هذا لم يكن فهو عز الأنبياء هكذا أنشأ دا دا أن أيكو ودا النبي بياني دا أنشأ شريعتي دا أيكو النبي بياني ko tare da shi da an samu annaba sun yawaita sun ƙididdigu a zamanin shi shehu ya ce walakin kullu haza lam yakun fa huwa azul anbiya dayan waɗannan ba abin da ya auku da haka shine mafi girma da bawaya annabawa صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم جهادا كبيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم fala tudil kafiri da fi hawahum kada ka yadda ka bi kafirai cikin soye-soyen zukatansu wajahiduhum bihi ka yaƙi su da alƙur'ani jihadan kabiran yaƙi mai girma wa huwa alladhi marajal bahrayn hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura allan nan dai huwa alladhi shine wanda yake marajal bahrayn ya turo gulabe suna makautaka da juna wuri guda amma wannan ruwan ba su shiga cikin wannan inda gulaben nan suke da za ka ɗibi ruwan daɗi na wannan ɓangare ka watsa ga ruwan zarci na wannan gangare za ga sun tumanya sun koma inda sun ka ɗebo su da haka za ka ɗebo na zarci kuma ka watsa nan za ga sun watso su sun dawo su ita da ba wasu su ba su shiga cikin wasu iyaka ikon Allah kenan kware guda suna gudana kuma in ka duba sun hito wuri guda kuma wuri guda sun kai kuma ba sa shinge tsakanin su ba amma kuma wannan ruwan bai shiga cikin wannan wannan ma bai shiga cikin wannan wannan ruwan daɗi wannan ruwan zarki wajen dai a gwada maka an isa ba sai an kange ba za a hana su cuɗanya kuma in ya ga dama na daɗin sai ya mai da su nazarci haka nan kuma akasi to ya isa ikon Allah a haɗa ruwa wuri guda kuma wannan bai shiga ba cikin wannan wannan bai shiga ba cikin wannan haza azbun wannan ruwan daɗi ne furatun mai tsananin daɗi shi shadidul azubati mai tsananin daɗi shadidul uzuba وهذا ملح wannan kuma gishiri ne ujajun ai shadidul muluha mai tsananin mai tsananin to me za a cewa zarci kenan ko kuma me mai tsananin zarci waje albayna ma barzahan ya sanya hajizan mai kangewa da shiga tsakanin su la ya hadudu ahadu ma bil akhar wani su bai cuɗaya da wani wa hijiran da sitira mahjudan mai sitir cewa shine mamnu'an bihi ihtiladahu ba mai hana cuɗaya su amma kai ba ha ganin abun na wanda ya hana su game ko ko wanda ya shiga cikin wanda to kuma da za ka ɗebo kai ka zuba za su hito ne a guje kamar an koro su la ya khata al'adun bil akhar ɗayan su bai cuɗaya da ɗaya wa laysa bainahuma hijabun hissiyun kuma tsakaninsu babu wani hijabi wanda za ka iya gani da idonka bal bari hijabin da ke gare su hijabun min kudratin lahi tabaraka wa ta'ala hijabi ne kawai na ikon Allah kun fayakun ne kawai ku guda na wuri guda kuma kada in ga kada in ji wani ya shiga cikin wani to shikenan Allah mun jiya shikenan wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira ubangijin nan dai da aka kira ku kadaita wa huwa allazi shine ubangijin da yake khalaqa basharan ya halicci mutum min alma'i daga mani ay min almani insanan ya halicci mutum daga ruwan mani jiko kaga in ka dube da mutum yake kaga dai akwai kashi akwai tsoka tsokan ma ba iri guda ba wata kuma akwai ta kuma wata ba iri guda ba sannan ga gashi gashin ba iri guda ba sannan jiya da aka kawwana ido haske ne kawai aka tara babu tsoka babu komici hasken ne kawai shine idon kuma duka asalinsu ruwa ne aka diga digo ne na ruwa kaga da maniyi ka mutum sai dai ya zama kila wani gulbi ga cikin uwatai amma da ba a samun kasusuwa kuma kasusuwa je da aka da aka shirya gabbai ji ko kawa kaɗai ka diba daga yatsa zuwa zuwa idon sawu kashin da an wurin nawa ne guntu guntu guntu guntu aka haɗa su haka da kuma kowane da aikin da yake in guda ba juyawa ka bani kalarci ya tsankanan jigunta yadda an ka haɗa su an kaɗa su ko da nan wurin bayan tahenka haka suke guntu guntu guntu guda in ya ba aiki ka bani ka lalace to ashe kaga maniyi ba shi ka yin mutum ba da maniyi ka mutum duk waɗanda abubuwa duk ba za a same su ba to shi ne ya ce yana daga cikin cika ikon shi kamar yadda ka gane wancan ma iko Allah to ga ka kai kanka dibi kanka ka ishi kanka ka gane akwai Allah kuma ka gane Allah na da iko wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid cikin komi akwai ayat da za ka ga lalle Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya to kakkace nesa dibi kanka da Allah yaka sannan ka dube da Allah ya shirya maka kwakwalwa da hankalin da Allah ya shirya maka da tunani da kake magana da kake ayyukanka da komi ya isa ka gane Allah cikakken iko faj'alahu ya sanya mutun nasaban ma'abocin nasaba shine dangane na wajen uba wa sihiran da kuma sarakuci ai za sihirin ma'abocin sarakuci bi an yi tazawwaja yayi aure zakaran kana aw unsa namiji ne ko mace zai aure kada ka ce ya tazawwaja zakaran kana aw unsa zai aure namiji ko mace Allah ba haka yake nufi ba a'a zakaran kana au unsa da yace za sihirin bi an yatazawwaj to magana ta tsaya nan duk da ba a sa full stop ba ba a sa digo ba za sihirin bi an yatazawwaj ya aure shi da yace aure ai kaga basharin yace namiji bashar ne mace ma bashar ce ba ka ce mata bashara in ka ce bashara ta kuma fata mace bashar namiji ma bashar to Allah cikin iko ne ya halicci mutum daga maniyi ya sashi mabocin nasab da kuma sarakuci da dalilin sarakuci saboda da Allah hadisi ya ce la'ayubinu a hadukum hata yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi dayan ku bai zai zama cikakken mumini ba sai ya so ma dan wani abin da ke so ma kai ne to baka ganin haka ya kace sai wajen aure idan mutum yayi aure to duk dangin mata tai sun zamo dangi ne yadda yake son dangi ne haka yake son su bal wani ma da yawa dangin mata tai sun yi dangi ne sun yi dangin uba ne mutunci gare wani ana da bukata gare uba ne ma sai ya bi ta hajiya ta Allah ki gaya mai yaron nan kaza muka bukata to balle uwa tai sai hajiya ta yadda in hajiya ba ta yadda ba to sai ga cewa wallahi tsohin sun cika hitina amin to amma duk danginta dangin shi ne ita ma duk danginka danginta ne kuma ba ka bukata wani sharri ya same su sai dai alkhairi ga baki daya ka san wani an ka husata shi ashi haushi ya ce wato abin ya wuce ni ya wuce uwata ya wuce ubana har ya kai ga matata abin ya ya ɓaci to wulakanci ya ɓaci hadda abu ya kai ga hajiya abu ya ɓaci gare shi to kaga wannan ba haka aka dai a'a an sa sarakuci saboda ka ƙara ƙarfi ka ƙara mutunci ka ƙara samun kariya kuma in bukata ta samu ka ƙara samun dangin da za su iya taimaka maka da haka Allah ya shirya sihir to kuma ga shari'a ba a cika son auren zumunta ba an yi son ka hita ka ta wani wuri ka yi aure ba cikin ƙabilar gidanku ba saboda in ma wani alkhairi ne gare ku to a yaɗa shi in ca da alkhairi ka jawo ma gidanku amma in duk waku waku ne to hayya waje dai ana nan ba a samu yaɗuwar wannan abin da ake so ba na haɗin kai da zamowa abu guda kuma in ma wani ciwo ne gare ku ya tabbata nan ba inda za a samu magani kenan to shi yasa ya ce za sihirin bi an yi tazawwaj sai ya tsaya nan ce zakaran kana shi bashar ɗin can namiji ne ya aure au unsa bashar mace ne a aure ta ɗalaban littanasul don neman haihuwa ba don more marayuwa ba wanda bai son haihuwa to ya ɓata ma'anar wannan ayat cewa ɗalaban littanasul madalla ya ce ku yi aure don ku hayayyafa ku yawa zai yi alfahari da yawan ku gobe kiyama to abin tashin hankali wannan zamani aure da yawa ke mutuwa saboda miji ya ce katta yadda ta koma yin ciki bai iyawa wallahi rayuwa ta yi tsada da aka wallahi katta koma yin ciki shi da kai ne kai mata family planning ita kuma in ta ga abin za ta zama banza tun da mace ta zauna babu yaya ai ta zama banza tunin tsuha na zuwa sannan kuma rashin lahiya na kama wanda sai mace kawai za ta iya huskantar ta a wannan jinya bakin ciki bai dame ta ba akwai abin da yake wani bi sai an je gewayawa sai an je kaza to in namiji zai mata ciwo biyu kenan amma yan ga diyarta mace shi ke sannan wata shawara sai yau sai diyarta sukan ce ciwon mace na mace ne to yanzu bakin ciki ban son in ce wai hadda malamai ban son in ce haka nan wallahi ban son in ce haka nan amma amma da yawa sai ga cewa to ana boye boye to ana ku ta hizba ku jiya wallahi to ana haito bai san ta ya ciki ba da baya gane abu ya zan fitina sai a zubar shi an malami ita an jahila amma saboda son ta gaɗanta ta more wata ma dan ɗaya amma ya mata da buki ta ce ba ta zubarwa shi ko ce wallahi sai dai ya sake ta har da duka kuma a zo wurin wani wanda bai cikakken lura da hankali ya tsaya zai dunga faɗa maka hujjojin cewa shi ba daidai bane a haihu yanzu kuma yadda takamashi addini yake ba hidima yanzu wai ba haihuwa ba ya za ka yi tarbiyyar yaranka to tarbiyyar hannunka take tarbiyyar hannun Allah take Allah shi kai mai arziki shi kai lalatacce ba kai kai ba sannan abin da kaka ba su naka ma da kaka ci ba arzikinka bane arzikin Allah ne Allah shi ka baka shi ka basu to me an nasalonka ce kai yanzu rayuwa ta tsada naka ba magana haihuwa sai dai a donga zubar da ciki to yan gaskiya haka ka kyale ɗayan mutane mana ka kyale ta tunda ba ta yi makanta ciki ko kuma ita ce ita ba ta iya tara yara haka nan ita guda ma ko biyu su ishe ta ta sami namiji da mace ta gaba to ta wa kanta ciki in gaskiya ne ba ta iyawa da haka asalin dai aure ba biyan sha'awa kawai ba littanasul manzo Allah ce tanakahu tanasalu bayani mufakhirun ko mukasirun bikumul umma yawmul qiyamati zaka gaskiya gaskiya ta Allah gaskiya ba daidai ba ne a ce kana malami ka ce kana gudun matarka ta ciki wallahi dai abun kunya ne saboda ko ka ce ka imani da da inna Allah huwar razzaqu dhul quwwatil matin aikin ka ya kareta ka kuma ta je gida ana mamaki da an ce an baka ilima akwai masu neman ta da yawa masu abun hannu amma kai kwadan shari'a har da yan a ce kana tsaron wani aji yarinya ta sauka hannunka ko ta haddace kurani hannunka a ta yi arziki ta sa malami dan zawiya to yan rigima ta kai an ka ce saboda ta ki zubar da ciki da yako da an ji kunya an ji kunya saboda Allah wa kana rabbuka ubangijinka Allah ya zamo qadiran ala ma yasha'u mai cikakken iko ga duk abun da Allah yake so yi ƙoƙarinka na cewa ka ai cikin nan ba zai hana ai ciki mai Allah ta yi son ai ciki wani ya zo ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ban da wata mata sai mata guda kuma ba ni son ta ta haihuwa ina iya in mata azalu ya ce in je ka yi amma ba ka isa ka hana Allah halitta ɗa tsakanin kuma san da Allah ya tashi to balle shan ƙwayoyi akwai wani ma da ya matsa mata ta shan family planning ka ji ikon Allah an kai cikin da an ka haihe sai ga jikka Allah ya yi ta ƙwayoyin da aka sha da kafsan da aka sha tare an ka haihe su Allah ya hana su narke kuma Allah ya musu jikka cikin cikin su gehe dan ɗa gehe an ka haihe su tare in ga ya ka family planning to da haka ya kamata a ji tsoron Allah in dai akwai illa ta lafiya ko ta wani abu to ai amma dai haka kana bawan Allah kai da asufi a ce kayi gudun haihuwa haka ya faɗa da matarka ku rabu saboda ta ki zubar da ciki zubar da ciki ko da suke cewa sai ya kai wata kaza sannan yake haramun a'a ko wani maniyin da zai zama ɗan adam mala'iku ke tare da shi kuma in ka je sai hankalinka ya tashi su ke tun hitowar maniyin nan har shiga ta mahaifar uwa da haɗuwa da ƙwan da ke cikin mahaifar uwa duk mala'iku da ke hidima malayin na mala'iku in ka zo ka zubar da shi sanda ma ka tara da ita kai dalilin zubewar shi to ka kashe waɗannan mala'iku Allah ya biyo ka diya su ina ka da biyar diyan mala'ika sannan kuma ya kakka takamar ɗa guda ko biyu sai sun girma waɗanda kan riƙe Allah ka musu ajali ko daban-daban ko duk gaba ɗai in gaciya ka tsuho ba ka iya sake haihuwa ɗiyan da ka dogara da su sun mutu ina za ka samu wasu ba ka samu wasu ko kuma a a hana maka ɗiyan kuma a hana maka arziki in ga in za ka ta kwato arziki inna Allahu war razzaqu dhul quwwatil matin dan ba ka da mata ba ka ɗaya da sai a maka arziki ai ba shi ka kawo arziki ba wa kana rabbuka qadiran khalaqa min al-ma'i basharan ya halicci mutum daga mani faj'alahu nasaban huwa nasabuhu alladhi yantasibu ilayhi ya sa mashi nasaba wanda yake dangana kai ne zuwa gare ta wane dan wane jikan wane ta tabakullin su wane wa sihirar kuma ya sa mashi sarakai alhayyu alladhi tazawwaja minhum kabila ko gari ko unguwa ko gidan da ya ce aure da gare su alƙabilar lati ta zawaje minhum fasara alƙabilar lati ta zawaje minhum fasara lahu quwwata ne quwwatu da sabi quwwatu asari su sihir shine kabilar da yaje yi aure daga cikin su sun zama ƴan uwa ne ya zama dan uwansu sun zama nashi ya zama nasu kamar yadda dangin uba ne da uwa ta ka ji da shi haka dangin mata ta gaba da baya suke ji da shi shi ma haka yake ji da su fasarar lahu kuwata ne sai zama suna da ƙarfi biyu wato nasabihi ƙarhin nasaba shi wa kuwatu asharihi da ƙarfin sarakan shi bali haza saboda wannan hikima ne abaha Allahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta ma annabi an yi tazawwajen nisa'a ya auri mata bila adadin babu iyaka da manza Allah sallallahu alaihi wasallam mace shikenan ta zamo tashi amma ka ji dattaku irin dattakun manza Allah sallallahu alaihi wasallam duk macen da za a yi ma'aure madina sai an zo an ce ya rasulullahi muna shirye-shirye muna son mai mawanci aure ko kana bukata cewa ku je ku yi ku aure ba ya cewa wai saboda shi yana shi ya kamo wannan ya kamo wannan ya kamo wannan tun da in ya ce yana so ba magana ya da'u ba ko uwa aka ba manzo Allah na son ta magana ta kare ba ma wai a kawo su da ko a'a manzo Allah na son ta Allah ya bashi amma manzo Allah bai haka shi yasa korance bai ga sahabi sai ma a taurin bai hude a rance dan dole a biya shi ko ya zo ya ci mutunci sallallahu alaihi wasallam to amma tun da an aiko shi ga kowace kabila to sai aka halatta mishi ya ta aure ya aure wannan kabila sun zan masa da kai da ji abu su da lokacin da maza Allah ya aure ɗaya ta daga habasha yana cikin ƙiyayya ta yana makka kawai kwatsam sai aka za ka ce mishi ai maza Allah ya aure ɗaya ta wadda mijinta ya rasu ya ce to manzo Allah ce Muhammadu kam raƙumi ne wanda in zai hau taguwarka ya yi ƙarshen ka buge mashi hanci na ji daɗi na yi murna bai hau musulunta ba ce na ji daɗi na yi murna a ta zama sannan kuma ka ta ya zo ya musulunta har ya yi musulunci jihadi shi da suhailu da manzo Allah ya rasu suka ce wallahi mutanen makka mun yi abun kunya guda to wallahi ba mu yin na biyu maza Allah dai ɗanmu ne alfaharin shi namu ne mu ya kamata mu fara ba da gaskiya da shi amma in kun duba mu ne ƙarshen wanda ya ba da gaskiya da shi ya bi addinin shi to gashi ya rasu to ba mu kunya ta biyu mu hita duk wanda ya ridda wallahi sai mun kashe shi kuma in kuna wasa ku yi da haka duk yankin maka ba a yi ridda ba har aka gama abin da ake yi kuma haga ita kuma diyar tashi saboda ƙarhin imani bayan ta dawo madina daga habasha lokacin da aka yi sulhi na hudaybiya cewa babu yaƙi har bayan shekara goma tsakanin manzo Allah da su sallallahu sai su mutanen maka suka karya ka'ida suka taimaki mataimakansu ko kuma abokansu bisa ga abokan annabi sallallahu sai daga cikin abokan manzo Allah alaihi salam wani ya zo masallaci sai ya kama waka ya rasulallahi sun zamanin jahiliya danginmu suna da alaka da danginka mutunci muka ga damu da kai balantana yanzu Allah ɗauka ka ya kawo ka ka zama annabin ƙarshen zamani ya rasulullahi mutanen maka ƙurin shawa sun ci amanarka sun taimaki maƙiyanmu bisa gare mu ya rasulullahi mu ma ka taimake mu manzo Allah tashi ya juro rida'ahu ina jan mayahi ya cewa in ba taimake ku ba kada Allah ko ba taimako da kada Allah ko la nusurtu illa ma ansurku ya tashi ya ja mayahi yace tahiyarka zan zo in taimake ku sai yace ku bari ku gani Abu Sufyan na nan tahi zai zo ya ce a jaddada ahadin ba yaki ba zan karbe shi ba da dadewa sai Abu Sufyan ko ya zo Madina daɗa ya zo ji ƙarshen hali wurin waza shi to ɗiya ta yana cikin matan ma'aiki alayhi salam sai ta yi wurinta ya sallama ya shiga sai ta yi karu-karu ya hau hiɗa kuma hiɗa ba ta hiɗa ba sai ɗaya ta ta yi fit ta ɗauki hiɗan sai ya tsaye ya ce ke hinki ni sarkin makka in zo hawan hiɗa tsohuwa ke maza maza ki jaye shin kina nuhin girma na ya yi ƙarfin hawan ragga shahida ko kuwa shahidan mata hini ta ce a shahidan manzan Allah shi kawai kafiri da jasa bai hawanta ya ka tafi nan kafiri kake da jasa ba za ka hau shahidan manzan Allah ba sallallahu alaihi ya ce na zo ne saboda jaddada ahadi tsakaninmu da shi na yaƙi kaza ta ce to babu sai ka ta wurin maza ni har ka yaƙi na ruwa na da ita harka yaƙi ta maza ce ya tashi ta wuri alim na bi ɗalib ya ce mishi a wuri abubakar abubakar na zo saboda majaddada ahadi wurin manzan Allah ka raka ni mutum ya ce kai munan zama an sa umarni muka ba ba da umarni ba jiran ɗaya muka ya ce mu yi mu yi ina ruwanmu da Allah ka faɗa mai ba mu ba ta ka ba ni wuri ya yi wurin aliyu bai zuwa wurin umaru ya san sauran aikin nashi ya je wurin aliyu na bi ɗalib alibna ɗalib ya ce mishi ai ba ni ba abu sufiya da dun madina ba wanda zai taimake ka ya je ya kai magana wurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sa hasan ya kai ni shi ma ai ya isa ya ce hasan ɗaya ne daga cikinmu kuma mi ruwan yaro da sa baki ga yaƙi ya ce amma bari in baka shawara ba ta hishe ka kwarai amma ba ka da abin da za ka sayi shi ka dai koma haka nan da kunya tun da kai a sarkin makka to kuma bukatar ka ba za ta biya ba na haka ka je ka gyara dokin ka wajen kofar masallaci ko da ta ka kama ka sheko da gudu ka hau ka gudu to ya an gama sallah al'ada ta yakan zauna ya juya sai ka dawo inda huska ta take ka ce mishi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ne jama'a wanda ya sani ni ne wanda ya sani na abu sufiyana yanzu ni asalikin makka ciya muhammad na zo ne saboda in shaida maka na jaddada ahadin da a tsakaninmu da kai na rashin yaƙi da haka na ƙara shekaru to in ka ce haka nan to ka juya da gudu ka hau doki ka gudu da in ba haka ba kashe ka za a yi ya ce ko ya ce ƙwarai ku ya ce to shi kenan ya ku zo da aka gama sallah ya gyara doki da zo tsaya daidai fuskar manzo Allah ya faɗa abin da an kace haka nan shi da sarki makka ya jaddada ahadi sai manzo Allah ya kalle ya mayar da baki to shi ko da ma da faɗi bai tsaya ba sai shi ka ya hau doki ya gudu ya tahiya ta to kaga amma dai alhamdulillah ya musulunta musuluncin shi ya yi kyawu kuma kaga sarakuci ya amfane shi da manzo Allah auri diyatai ga yayi arziki har ya zamo cikin waɗanda yake sun kariya ga musulunci shi da sahilu ba wanda ya kariya kamar su to da haka yin sarakuci na da muhimmanci ya zama yana da ƙarfi biyu dangi ne da dangin matatai fali haza a ba Allahu lin nabiyyi sallallahu an yatazawwaja nisaa bila adadin yahudawa suna sukan makan cewa annabin ku ya muku wayo ya ce iyakakku mata hudu shi ko bila adadin suna wani mai dan kasuwa cin bila adadin to ya ce bila adadin to shi ne aka ce in ka bi tarihi babu wadda manzo Allah ya aura dan biyan sha'awar shi kowace akwai hikima to ko da wannan hikima ce kawai ita kadai cewa an ce aure da yawa duk inda ya ga ya dace saboda maslahar shari'a ya ishe shi kariya to balle ba wai aure ba ne kawai reno ne kamar misali dai abu sufyan da ya sarkin makka ta yi hijira zuwa habasha mijinta ya rasu to ai a da ita ta dawo makka ta tozarta a yi mata dariya ta kahirta ko a batta habasha garin bakunci ko ko ta zo makka waze madina waze aure ta da haka manzo Allah ya ce ni zan aure ta haka ummu salamata da mijinta ya rasu ya ce ce Allahumma ajirna bi musibatina hadhihi wa abdilna khayra min ya rasulullah khayra minhu wane ne kama abu salama a cikin musulmi ya ce ke dai ki rika addu'a ta gama ta ce a gaya mai to khairu minhu kam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a gaya mata yana son ta in tana la ikrafi in tana son shi ta ce aure ce to ka ce ka ce mishi naji amma shi da adda mata da yawa kuma dai ni dai tsohuwa nake mi yake da tsohuwa ga ƴan yara nan da yawa sannan gani da ɗiya da yawa in ƙara mishi nauyi kuma gani da kishi shi ko ga da mata da yawa ta yaka sai anya ko abun nan na yiwa kaga an ce in kare na son suna takalmi ya ɗauka zai yi bata ce ba ta yi ba ta ta kawo illoli sai ya ce je ka gaya mata ai ba ta yi tsara ta ba ni yarinya shar na gani kuma dukkan halitta iyali na ne ba ɗiyanta ba matsala guda kishi kuma zan yi addu'a Allah cire mata kishi aka auri ummu salamata to duk matan da maza la aura kowace zaka iske akwai maslaha ta addinin musulunci kuma dukan su jawarawa ne ba ma jawarawa ba yawancin duk tsofaffi ne ma maza Allah ka aure tsofaffi ne yake aure Aisha ce kawai budurwa ita kaɗai ita kuma Allah ne ya ɗaura mishi aure da ita haka kawo hotonta ga alhari ne ya nema don haka magana yawan matan manzo Allah alaihi wasallam ba shubha bace wadda ba ta da waya amsar da ake bayarwa ya halatta mishi aure ba adadi da ya taqawwa bi kulli qabilatin saboda ya karfafa da kowace kabila li'annahu mukallafun bi irshad jami'il khalqi saboda an kallafa mishi shirye da dukkan halitta gabaki ɗaya fa yaktasib quwwatan min kulli qabilatin sai ya samu ƙarfi daga kowace ƙabila fa hadha sirru fi ta'addudi azwajihi sallallahu alaihi wasallam lid'awati ila Allah tabaaraka wa ta'ala wannan shine sirrin yawan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kautata da karfafa kira zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala shehu ya ce kaga wa kana ka tazawwaja binta abi bakarin ya aure aisha ya sayyidina abubakar as-siddiq wa tazawwaja binta umar ya auri da ya sayyidina umar al-khattab khalifan shi da biyu wa zawwaja usman bintayhi ya aura usman na afana diya ne biyu ruqayya da ta rasu ya aura mishi ummu kulsum wa khataba abubakar fatimata binta rasuli shi kai sai abubakar ya nemi auren fatima diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه ينتظر الامر فيها manzo Allah ya ce mishi ba na ce ba ne baka ba to amma dai ina jiran umarnin Allah shi zai ce ga wanda za a ba ita aure fa khataba ha yace to in baka ba ne ka ba Umaru ina bi dan ma Umar aurenta fa khataba li Umar fa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu yantazuru al-amr fa yace mata kai ma yace mishi kai ma ya ba na hana maka bane ina jiran umarnin Allah ne to duk da haka dai fa zahaba ila aliyin wato wannan na gwada mana cewa shi shugaba in dai da gaske kuna tare ko aboki ma to in ka ga maslaha to za ka yi kokari ka gyara wannan maslaha ba wai ka kyale shi ba a to wane da ka gani shawara da mugun dan uwa ya ce wane da ka gani in ka ga abin da ya kamata a gyara cikin halin masoyinka kai tsaye ba jinnatun don Allah za ka yi kaga sun ga cewa ga Fadima an zo ya kamata a ce ta yi aure to kowa ya ki zuwa mai ɗanta aure saboda da Fadima da bayaki alaihi salatu wassalam in dai kawai bambanci wannan namiji wannan mace amma daidai kamar kwabo da kwabo suke sallallahu alaihi wasallam ga haiba sannan ga akhlaq kuma ga ta tsaye da al'amuran gida da mahaifiyarsa da su ita ta tsaye sai dai kawai a ga cewa mahaifiyarta ba ta nan har manzo Allah ya ce mata ummu abiha fatima kin zama ke ce uwar mahaifinki saboda kula da sha'ani na to ba wanda zai so su kuma su sai na Abubakar sai na Umar su ga cewa ya kamata su yi tsaye a gyara wannan ayan Fatima aure haka nan ya ce ba ne ce ina jira abin da Allah zai ce to ba umaru ya ce shi ma sai abin da Allah ya ce sai suka tai tare dama ya ce in suka haɗu su biyu da umar da abubakar to abu in ba sabon Allah ba ne to shi ko ya ban nashi in ba wahayi an kai mishi ba da haka suka haɗu su biyu suka ta ila aliyin zuwa ga ali ibn abi talib qala lahu suka ce mashi namshi bika takhdubu fatimata binta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tashi mutai ka nemi auren fatima shi kuma ga to yana karami yana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana ganin ƴaƴan nan yana ganin musamman fatima bayan da aka dawo madina amma hankalin shi bai koma cewa ya kamata ya ce na sunta ba kun bai ma ya tunanin bare ya aure ba qala aliyun sai aliyu ya ce fa nabbahani li amrin kuntu anu gafilan sai suka faɗa kadda ni ga wani al'amarin da ni na rabkana ya manta in ya ga Fadima ba mace ya gani ba a shi dai kawai ya ga ƴan uwa ta kuma ɗiyan ma'aiki alaihi salatu wasalam fata ya bihi ya yadda suka zo da shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasul manzo Allah ya ce na'am zan baka aure aliyu walakin naka ya aliyu la tamliku shay'an tatazawwaju bihi ta amma aliyu me kake da shi baka da abun da zaka yi aure da shi balle ka doka bakan ka takima ka san kana yan dubarunka ka doko wata ka ce duk abun ta so a tambaye ka kai akarin ta kai abincin rana kai abincin dare kai attawahi in ma gala ta so da fara Allah ya ce sawo mata to kaga abu ga hannun da ya ɓaci to kuma haka ya halatta ashe mutum zo neman auren ɗiyarka ka ce sana'a me yake yi ba wai don neman duniya ba a aka bincika me yake yi da me yake rayuwa in ka ji bai da sana'a in kana ya taimako ne ka taimakai in ba baka ce mai je kaka nemi sana'a yi tukunna kwanciya ba taimaka in kuma ka ji sana'a ba mai kyau ba ce ka ce ka bar wannan sana'a kai wata in kana so auren ɗiyata wannan babu laifi amma ya zamo saboda Allah ya ce aliyu ba ka da abin da za ka yi aure da shi ƙada ya ce ya rasu lahi saifi ga takobi na sai in saya kuɗi in riƙe matata ƙada ya ce a saifu laisa laka lil jihad shi ya yi takobi ai ba naka ba ne na jihadi fi sabilillahi ne takobi na Allah ne ba ka sayan ma Allah da kaya ƙada ya ce to farasi doki na rasu zan sayar sai in riƙe matata ƙada ce alfarsu laisa laka lil jihad shi dokin ma ba naka bane na jihadi ne fi sabilillahi kala yace to badani jikina shine rigar sulke da aggaran mai kare jikina daga kibiya da mashi da takobi zan sayar in aure ta yani addir kala yace addir in shi ta tabi'auto shi kan sulke in kaso ka sayar babu komi ba ta li mata sai zo rin fadima shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ya hudu buki aliyun fadima aliyu na neman aurenki mikinka ce kaga ashe budurwa ma ba a yi mata auren dole ana neman izininta wa izinuha su matuwa sun ce wa in sha a shawara ha koko da dai sauransu da aka ce walil abi abin kyamatar bikira bidoni izini ha ba cewa an kai ya cilasta ta ba in ta ce ba ta so a'a yayi bai nemi izininta ba kuma in ya ga alamar ƙi to ba shari'a ba ce ya cilasta ta ko da budurwa ce ko da jawara ce shi na cewa wajabrul labkari fa ma ra'aitu fi kutubil mahi fi kutubil fi sunnatul hadi wa ma rawaitu cikin sunnan manzo Allah mai shirwa banga inda an ka ce awa mace auren dole ba jawara ce ko budurwa da haka manzo Allah da kai ne ya kira ta ya ce aliyu na neman aurenki fa sakatat sai ta yi shiru wa iznuha sumatuha ko to amma bai yadda da wannan ba kale ya koma cewa ya haɗu buki aliyun aliyu na neman aurenki mikin ka ce fabakat sai ta hoshe da kuka kaga an ce in te kuka shi ma alama yadda ne amma sai an ce mata kuka kikai to an wakinka ya kuka kin hoyar da ke sai an gaya mata aka ce a'a in in maraini ya ce sai a shafa hawayen in an ji sanyi to ta ji daɗi tana so amma in an ji zahi to ta tuna ubanta cewa dan ubana ya mutu za a yi man aure sai an nemi izini na inda babana nan ai ba a neman izini to fa bakat sun makalas ta ce a'a kuntu taddakhiruni li miskini bani hashim ko can ya rasulullahi wannan talakan na bani hashim wanda bai da komai shi kake ma'ajiya ta قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني الله تبارك وتعالى yace ba ra'ayina bane haka Allah ya hore ni qal ce raditu billahi wa rasulihi amrullahi maqbul na yadda da abinda Allah da manzon suka ce na karbi al'amarin Allah fa qabilat ta karba to yanzu sai gobe insha Allah in muna da rai sai mu ji shi shi ne gasulken shi an ka bada koko sayawa an kai sai mu ji Abubakar da masu addin lalai sun ka te tallani gasulke sai na usmanu ya ce a bari gasulken ga kudin ya ba da dirhami 200 za mu je da aka yi da su insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mata ta aiko da sadakar qur'ani guda uku tana neman a mata addu'a ga mahaifinta malam yakubu da mai da mahaifiyarta malama basira Allah ya ji kansu ya gafarta musu da kuma yaronta da ya yi tafiya Allah dawo da shi lafiya Allah kuma ya shirya mata yaranta da namun gabaki ɗai insha Allah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shiru Fatiha da salat al-Fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير والى اللقاء